وشر طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح والائتلاف على الائتلاف في توبة المرتد إذا لا فرق بينهما
ya ce hukumar murtar da iza ta ba hukuncin mai radda in ya tuba sai alƙali ce iza ƙulina bil istitabati in muka faɗa da ba da wato ba da kofar tuba a ba shi dama ya tuba haisu ta siku yayin da aka ce ba shi kofar tuban ya zama ingantacce fal iktilafu alal iktilafi fi tubatil murtaddi ce saɓani ya tabbata ne akan saɓanin wato tuban mai ridda ila farka bai na kuma ba bambanci tsakaninsu wato da mai ridda da kuma maganar wanda izagi
وقد اختلف السلف في وجودها
wasuratiha وسورتها wadda ومدتها sai salaf magabata na musulunci sun yi saɓani a wajen wajabcin istitaba a ba shi dama ya tuba shin wajibi ne a gurin mai mulki ko kuwa ba wajibi ba ne mustahabi ne wa suratiha da kuma sura yadda za a ba shi lokacin yadda zai tuba wa muddatiha da tsawon lokacin to nan saɓani aka samu na salaf Eh, فذهب المنذ جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب Tattabu ya ce jamhurin ma'abota ilimi ya tafi akan cewa wanda iridda Mm.
ana ba shi damar tuba.
وحكى ابن الكساري Ibn al-Qassari ya hakaito أنه إجماع min من sahabati الصحابة cewa wannan ijma'i ne daga sabon annabi alaihi salam baki ɗayan su.
على تصويب قول عمر Umar radiyallahu anhu abu sa daidaitar da maganar sina Umar radiyallahu anhu fil istitabaci a wajen ba da tuba to bude kofar tuba ga wanda ya radda sun daidaita magana sun ce daidai take ولم ينكره واحد منهم ɗaya daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalamu ba wanda ya masa inkarin wanda ya ce da ce bai daidai ba gaba ɗaya suka haɗa kan haka su ko ba su almandahana su ga abu gaskiya ne su shiru ba gaskiya su ba zai su ba
وهو قول عثمان wannan وعلي maganar ita ce maganar sina usman radiyallahu anhu ibn affan ali ibn وعلي abi talib radiyallahu anhu وابن wani masa'udi مسعود da Allah dan masa'udi radiyallahu anhu Wa din bi- maganar su ke وبه قال الأتاء بن أبي ya رباح canja usulubi wayancan sahabbai ne ya faɗi maganganun su sai ce wabi ala adawu akan wannan maganar adawu ya bada fatawa eh shi sa canja masu ilimi kenan ala adawu bin abi rabahin akan sai bada fatawa kan maganar su wannan والنخعي ibrahim an-nakhai a kansa ya والثوري ba da fatawa wasu sauri sufiyanu sauri shi ma a kansa ya bayar maliku ومالك ibn anas shi ma a kansa ya bayar wa ashabu da almajiransa والأوزائي al-auza'i shi ma a kanta yake shi ma والشافعي shafi a kanta yake da وأحمد amadu dan hanbala a kanta yake وإسحاق da ishaqa dan ibrahim ibn rahawayhi shi ma a kanta yake وأصحاب wa ashabun ra'ayi shine abu hanifa kenan amma ita wannan kalmar asabun ra'ayin tana da ma'ana biyu ɗaya ba ta dace ba ɗaya kuma ta dace su shafi'awa wanda suke ƙasar kurasana su suke kiran abu hanifa da almajiransa a sahabun ra'ayi idan ya zama ana nufin su ba su fiye damuwa da nassi na hadisi ba in abu ya zo ba ruwansu da hadisi zuwa za su yi su duba ra'ayinsu kawai su fitar da hukunci to bai dace a gambace su da haka ba don zargi ne in kuma ana nufin ma'abota hankali ne da basira wanda idan nasi ya zo za su ɗauke shi su nan nage su fito da al'amura masu yawa su istinbadi to yabo ne to shi sa shi alkali ya kawo shi ne a nan a mazaunin yabo a sahabun ra'ayi masu tsananin basira To, وذهب طاووس طاووس وعبيد بن عمير da da Dawus da Ubaida dan Umayr wal Hasan da والحسن Al Hasan في إهدى waye الرأسين ne anhu عنه wato ɗayan ruwayoyi daga gare shi ne maliku ne أنه لا la yustata يستتاب wuce ba za a ba shi damar tubawa وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة Abdulaziz dan Salamata shi ya faɗa haka تو وذكره an وذكره عن mu'azin معاذ ya rawaito wannan magana daga mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu تو وأنكره سهرون an mu'azin عن معاذ sannan sunu ne ya yi inkarin cewa shi abdulaziz dan abi salama bai rawato bai rawaito wannan magana daga ma'azu ba.
وحكاه الطاولي طهاوي Dahawi an abi عن yusuf أبي يوسف kuma da hawi ya hakaito ta daga abi yusuf
وهو قول أهل ahalin zahiri الزاهر shine fadar ahalin zahiri wato almajiran daudar zahiri masu amfani da zahirin nassi
قالوا وتم وتنفعه توبته عند الله da suka ce tubansa zai masa amfani a gurin Allah تو ولكن لا ندرو Raul katala لا anhu.
نرى amma ba za mu iya kare masa kisa ba a ce a kashe shi عنه kashe shi لقوله صلى الله عليه وسلم kun faɗarsa mai tsira da wancin Allah من بدل dina ku دينه faɓutulo فاقتلوه wanda ya canja addininsa ku kashe shi To, da su a gurinsu ba ma za a bashi ba za a bashi lokacin ba ma yana yi kawai za a yi sau da zahiri suke aiki sau da ita wannan fata takibi ce kawai faɓutulo yana kawai a masa su zahiriya ne
وحكي عن أداء da an kakaito daga adawu أنه إن كان ممن ولد في الإسلام ya لم kasance يستتب in ya zama na yana daga cikin wanda aka haifa a musulunci ne to lam yustatab إيه.
ba za a ba shi damar tuba ba saboda ba shi da guzuri an ta zo shi uwarsa da ubansa a musulmi makota yayye da kanne da yan uwansa duka to in yi ba wata kofa da za a ce a ba shi dama ويستتاب tabul الإسلام islamiyu amma islamiyu za a ba shi dama shine wanda ya tuba ya musulunta ba musulmi bane shi ake kira islamiyu
وجمهور العلماء على أن المرتدى والمرتدة Tashi fi في zalika ذلك sawa.
سواء jamhurin malamai ya tafi akan cewa almurtad namiji da iridda wal murtaddata da mace da ta iridda fi zalika sawa'un a cikin wannan hukuncin a ba da tuba إيه.
in bai a tuba a yi kisa da mace namiji da ɗaya ne وروي عن علي رضي الله عنه لا أيوة.
تقتل مرتدة.
مرتدة an rawaito daga sai na ali radiyallahu anhu ya ce la tuqtal murtaddatu ba a kashe mace da ta iridda wato وتسرق tsaro sai dai a mai bautar da ita a mai da ita baiwa kawai
قاله الداء Allahun shi ya faɗi wannan kalmar da وقتادة katadatu shi ma a kansa ya tafi
وروي عن ابن عباس لا تقتل النساء في irin da shi رجته an ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas ya ce ba a kashe mata a cikin ridda وبه قال ana Abu أبو Hanifa Abu حنيفة Hanifa a kansa ya tafi shi
قال مالك Maliku shi kuma ya ce والحر والعبد وذكر والأنثى.
والأنثى في ذلك سواء ne da ɗa da bawa da mace da namiji a cikin ridda hukuncin su ɗaya ne kawai
وأما مدتها Wannan abu da jumhur.
ومذهب الجمهور amma tsawon lokacin da za a ba mutum na tuban a mazhabar jumhur إيه، وروي عن عمر رويته.
أنه يستتاب ثلاثة an أيام ruwaito daga sana umar radiyallahu anhu za a ba shi kofar tuba salasata ayyamin kwana uku gobe يهبس su biha فيها da za a tsare shi a ciki تو- wannan shar'u man qaulana ne ba تو.
ba shari'ar musulmi ta musulunci ba ce kwana uku nan shi ce ake ta shar'u man qaulana an karɓo ta ne daga mutanen annabi Sh- annabi salihu alaihi salam da suka soke wannan taguwa sai Allah ya ce a ga musu tamatta ufi diyarikum salasata ayyam to daga nan ne malaman musulunci suka ɗauki wannan kwana ukun tun da musulunci bai zo da wannan ba kawai sai ake ɗauka To wanda ya yi buɗe ƙuya irin wannan abun yi wa Allah ka tobara sai a bashi kwana uku in ta cika bai ba kawai a zartar da hukunci shine shar'u man qablana
وقد اختلف فيه عن عمر an kuma yi saɓani a cikin wannan daga sai na umar radiyallahu anhu وهو أحد القولين Eh, shafi'i الشاذين shine ɗayan zancen shafi'i yana da ɗaya magana kuma ga wannan
وقول أحمد da أو kuma kan ahmadu إسحاق ɗan ahmadu ɗan hambali ishaq ɗan rahawai واستسهله sanahu maliku مالك maliku sai ya in- in- inganta shi kyautata shi ya ce magana ce mai kyau wannan kwana uku ɗin nan
وقال لا يأتي الاستسهار إلا بخير.
إلا بخير maliku ya ce la'atil istizharu sauraro إيه.
da ɗan jinkirtawa shine istizhar baya zuwa illa bi khairin sai da alkhairi domin a ta'anni fihi salam
وليس عليه جماعة tunnas الناس amma mafi yawan malamai Mm.
ba akan haka suke ba
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد Eh, a shehu mahmud dan abu abu muhammad dan abi zaid al-qayrawani yace يريد فيه استثناء istina isalasa ثلاثة yana rufin fil istina واستثناء salasa da ثلاثة kare akwai larabci istina daga ta'anni ne sai mai da istifa'al istina wato bin abu a hankali a saurara din na kwana uku shine istina daga ta'anni ne a ta'anni assalama
وقال مالك أيضا maluku ya ce kuma الذي أخذ به في a المسجد huzu bihi أخذ به في maganar da المسجد zan yi riko da ita filamur taddi إيه، a cikin wanda ya rada قول أمر shine sai maganar sina umar radiyallahu anhu يخبص ثلاثة wasu أيام salasata ayyamin za a tsare shi kwana uku ويولد رد عليه.
عليه كل يوم kuma kowace rana za- za- rana za a dinga bijiran masa da musulunci a in dinga yi taba masa wa ila maganar wuta ila.
da magana aljanna da magana alherin musulunci sallah da addu shi ne za a yi masa fa in taba fa bi hawa ni'mat ya yi daidai wa illa utila to sai a kashe shi
وقال أبو حسن بن الكساري saboda hasan dan kasare ya ce ya faɗa في تأخير fi الثلاثة ta'khirihi salasan cikin jinkirta masa kwana uku روايتان عن amma da مالك riwaya biyu aka samu daga malik
هل ذلك واجب أو مستحسب Hakkun. shin wato wannan abashi kwana ukun shin wajibi ne ko kuma mustahabi ne in wajibi ne dole shugaba sai ya sai ya yi in kuma mustahabi ne in ya ga dama ya ba shi dama ya ga kawai zartan masa da hukunci shine bambanci
واستحسن Mista الاستتابة ta wata amma ya shi ya yi ɗauki maganar tuban nan shine mafi kyau wal istina a salasan wal ثلاثا istina a da kuma jinkirtawa kwana uku wanda ya ga ya ɗauki wannan ya ce mai kyau ne su ne ashabun ra'ayi wato abu hanifa da almajiransa
وروي عن أبي بكر الصديق radiyallahu anhu.
أمم، أنه استتاب امرأة cewa shi ya ba wata mace damar tuba sunanta furkatu furkatu matar sunanta kenan ta yi daidaici ya ba ta lokaci ta tuba alam ta tu فلم تكتب ba ta tuba faka talaha duk sa ka kashe ta
وقال الشافعي شافعي مرة Eh, shafi iya faɗa so ɗaya فقال إن لم تكتب مكانه قتل sai ce in ba ta tuba ba a nan take da aka gaya mata ta tuba Eh.
shi kenan Eh, bai tuba ba kai a wannan gurin kai ko Eh.
tana kashe shi تو واستحسنه muzini المزني malam muzini sai ce wannan ita ce kyakkyawar magana تو وقال الزهري eh az-zuhri يدعى إلى إسلام ثلاث مرات ana kiransa zuwa musulunci so uku فإن أبى in ya ki kutila sai a Kutila.
kashe shi تو وروي عن علي رضي الله عنه karbo kuma daga sai na ala Allah kare da a gare shi yace يستتاب شهرين za a ba shi damar tuba tsawon wata biyu وقال النخعي Ibrahim an-Nakhai shi kuma yace يستتاب أبدا za a ba shi damar tuba a bada ami kafur
وبه أخذ sauri da الثوري shi wannan magana sauri ita ya rike تو ما رجيت wato to دوبته shi ma ya daure magana تو shi ne ce yusa ta bu abadan ya ce ma rujiyar taubatu sun ana sa ran zai dawo to sai a ta buɗa masa amma in aka fahimci ba zai dawo to ba magana kuma a bashi
wa ka ibnu karsarin an abi hanifata Ibn Kasar ya hakaito daga Abu Hanifa annahu yustatabu salasa marratin cewa shi za a ba shi damar tuba kwana uku wato so uku fi salasati a ayyami cikin kwana uku kuma aw salasi ju- juma'in Eh, ko kuma juma'a uku daga juma'a wata juma'a wata juma'a to kullu yawmin aw juma'atin marratan kowace rana ko kowace juma'a so ɗaya wato in aka ce za a ba shi so uku za a ba shi dama in kwana uku ne ranar farko a yi masa magana akan musulunci so ɗaya za a masa sai a kyale shi rana ta biyu haka za a yi masa ba za a gara ba rana ta uku daga nan sai a kashe shi in kuma cewa aka yi kowace juma'a to a iya ranar juma'a kaɗai za a yi masa kashedi a gaya masa in bai ba sai a bashi sai wata juma'a in bai ba sai wata juma'a daga nan kawai sai an hukunci a kansa in yaki
wa fi kitabu muhammadin mm, an ibn qasim Eh,
yud'al an karɓa cikin murtad littafin muhammadu ɗaya daga kuma al-ibn al-qasimi to mm, al-murtaddu yurtad eh, eh, murtaddu ila al-islam salasa marratin Eh, ana kiran wanda ya rinde da musulunci ko uku kawai to fa in aba in yaki duribat an wani unquhu sai a sara wuyansa kura واختلف على an yi هذا saɓani akan haka kuma هل يحدد yuhaddadu shin za a yi masa barazana أو يشدد alaihi ko عليه kuma za a tsaurara masa أيام damar istitabaci استتابته kwanakin da aka ba shi damar tuba لي- ليتوب أم لا eh don ya tuba ko ko ba haka ba shi saɓanin kenan shi za a yi masa barazana a ringa ce masa ya fadawo in yaki kashe shi ba za a yi za a sare wuyansa a dinga tsorata shi da wannan za a yi masa haka ko kuma za a yi tsananta masa kuma
فقال مالك sai maluku ya ce ما علمت في sabata الاستتابة ta تجويعا juwi'a ni ba na gani a cikin mun ba shi lokacin tuban nan to ba za a yi masa azaba da yunwa ba a hana shi abinci تو ko a ولا dinga ɗauko masa تعقيشا lauma ɗaya a ba shi kura babu wannan wala ta adishin ko kuma yi masa azaba da kishirwa a hana shi ruwa ko kuma a ɗauko masa makwarwa ruwa ɗaya a ba shi so ɗaya a ce sha musulunci ba zai karɓi wannan ba تو ويؤتى من الطعام بما kuma لا يجره za a kawo masa abincin da ba zai cutatar da shi ba تو ba dan yana tsara ana ba shi wannan إيه.
ba za a je a samo abincin da yake bata ciki a bashi ba ba za a samo abinci mai ɗaci a bashi ba ba za a samo abincin da aka zubga gishiri ba a bashi ba ba za a kawo abincin da aka zambaɗa wa yaji a bashi ba ba kuma za a kawo abincin da yake jagulgulalle ba wanda da an gani sai a dinga neman yin harawa da in ana masa wannan a ce a bashi ce san ba za a yi masa wannan ba abinci sosai za a bashi mai kyau mai komai dan kaunarsa ake so ake idawo dan kuma musulunci babu cutatarwa a cikinsa ko azabtarwa
وقال أسبغ kalan asibago ya ce أيام استتابة kace بالقتل wato ana tsoratar da shi a kwanakan da aka bashi ya tuba din ana tsoratar da shi bil katale da kisa تو ويرد عليه kuma za a الإسلام dinga bujirar masa da musulunci ana gaya masa ga kyansa ga shi ga shi
وفي كتاب أبي حسن tabisi الطابسي kitabu abi hasan tabisi shi ma يوحد kauye ne kusa da kusa da kufa tabis sunan garin to shi ne suwa ce ta garin su الطابسي. يوعظ في تلك za a الأيام yi masa wa'azi a cikin wa'annan kwanaki Wai shi wa'azi shine a a yi maka targibi da tarhibi a faɗaitar da mutum abubuwa na alheri a kuma firgita shi da abubuwa na- wanda suke marasa daɗi to shine ta wa'azi da gaya masa alheri shi sai wasu karbil jannati إيه، wai khawwafu bin nari ويعوذ a din بالله.
kaga aka nusar da shi aljanna kaga targibi ne kwadaitarwa in aka nusar da shi wuta kuma tarhibi ne tsoratarwa shine wa'azi da
قال أسبغ وأي المواد الكبس فيها من السجون مع الناس أو وحده yace kowane irin guri ne aka tsare shi da cikin kurkuku ma'an nasi tare da mutane aka hada su aka kwatsa da masu rizda da wanda ba su ridda ba تو ko kuma shi kaɗai aka ware تو izastu sika minhu idan aka amince da shi ba zai sulale ya gudu ba sawa'un sawa'un da ɗaya ne a bar shi da mutane ko a bar shi shi kaɗai wai wai Ɗaukan walo malam dukiyarsa kuma za a yi wakafinta za a dakatar da amfani da ita a iza tsare iza khifa an yi talifahu alal musulmina musulmina.
in aka ji tsoron zai lalatar da ita yi wa musulmi asara so da in murtaddi ne in aka kashe shi malumu baiwa dukiyar ta zama bai baitul mali za a kai ta to in ya gane haka sai ya goye facaka ya lalata ta sai suka ce ma malam lamu ba goma to wai ba zama ne za kifa an yi tilifahu alal musulmina ba sai an ji tsoro ba kawai asalin hukuncin haka yake kura in dai an tsare shi to duke sama za a yi za a yi dakatar da ita kamar yadda yanzu hukumomi suke a ce an rufe akawun ɗan mutum sai su rufe shi kawai wai amu minhu Eh, wai wai su- tsawa amma kuma abincin da zai ci a kudinsa za a dinga ɗiba ruwan da za a bashi a kudinsa za a dinga ɗiba domin har a lokacin kudinsa ne وكذلك يستتاب أبدا Mm.
كلما رجع fartarta وارتد ya ce haka ne yusta tabo abadan za a dinga bashi ne za a dinga bashi kofar tuba har abada kullama raja'a ko shaidawa ya ce ya da musulunci sai a karba wartadda ya kuma ya sake yin radda sai a sake bashi damar ya koma har ya haka ko sau da haka za a dinga karba
وقد استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسا an ce manzala mai tsira da wancan Allah ya ba da kofar tuba ga nabahanu allazi irtadda wanda ya rida a zamanin annabi alisana amma sun ce yana bahanin uku ne amma ba a san wanne ne a ciki ba akwai tammaru ana ce da bahanin tammar waɗansu sun tafi a kan shi ne ya yi rida annabi alisa ya ba shi ƙofa ya dawo ya sake rida aka sake ba shi ƙofa ya dawo ya sake rida har aka kai kamar sau biyar ito tun da aka samu annabi alisa mai ya haka ya ce to za a ba da wannan ƙofa duk wanda ya dawo sai a karba in ya sake rida sai a sake dawowa wajen masa wa'azi in ya sake dawo musulunci shi kenan
وقال ابن وهب عن مالك da ibnu habin ya ya faɗa daga imam malik يستتاب za أبدا a ba shi tuba har abada muddin yana raye تو كلما رجع Allah ma raja a koshe ya dawo sai a karba وهو قول الشافعي shine maganar shafi'i وأحمد shine maganar Ahmad dan Hanbali تو وقاله ibn ابن al-Qasim قاسم ibn al-Qasim shi ma haka ya faɗa وقال إسحاق Isa haka يقتل ibn Rahawai shi shi ko yace Rabi'ati.
talakar rabi'ati a ta hudu in yi na ɗaya aka ba shi dama إيه.
yau dawo musulunci ya sake yin ridda ta biyu ka ba shi dama ya koma musulunci ya sake ridda ta uku Mm.
aka ba shi dama shi isa ka dan rahawai ya ce a ta hudu kawai ka yi wata wata kurin a kashe shi
وقال أصحاب الرأي Eh, In sabon lam ra'ayi yusuf shine abu hanifa da almajiransa suka ce إيه، إن لم يتب إلا بعشر قتل dunar su دون sabati إصابة in bai tuwo ba a cikin ta hudu kawai a kashe shi ba tare da an ba shi wata kofa ba تو، وإن تاب ضرب ضربا in kuma ba a ba shi damar ba ma yana jin haka kawai ya ce ya tuba gare ba darban waji'a sai a yi masa duka duka mai wato mai ratsa jiki na ratsa jikinsa sosai
ولم يخرج من السجن ko ba zai fita daga kurkutu- kurkuku ba حتى يظهر عليه سوء kushu'ul التوبة tawbati har sai an ga sa- saduda ta tuba ta bayyana tare da shi nadama da kuka da shashi bai ji daɗin abin da ya fito sannan za a bar shi fita da kurkuku قال ابن منذر ibn munzir ya ce لا نعلم أحدا أوجب على المرتد في مرته أولى أو أدبه a adaban izawa أدبه إذا izawa رجع ya ce ban sani ba daga kowane malami guda ɗaya ban taɓa sanin haka ba da ya wajabta wa murtaddi wanda ya da filmin ratul ula تو، a tu- wato kash karo na farko تو.
ya yarda ba malamin da ya wajabta cin adaban a ladabtar da shi jikinsa ya gaya masa ya zara ja in ya dawo kan musulunci ya dawo a yi masa bulala ba wasu wani abu amma wancan sun ce sai a na hudu ne
وهو على مذهب مالك shafi'i wa kofi shi na cikin mazhaban maliku da shafi'i warkufi da kuma ma'azin malamai na kufa
faslun haza hukuman sabata alaihi zalika ma ma yajibu subutuhu min ikrarin aw abdulin lam yudfa fihim yawa sai ce ma yadda ra'ul katil anil murtad abinda yake kare kisa daga wanda ya radda sai ce haza hukuman sabata alaihi zalika wannan hukunci ne na wanda wanne ya tabbata a kansa bima yajibu subutuhu da abinda tabbatarsa take wace ba min ikirarin ya zama na shi ne ikirarin da kansa au udulin ko kuma shahidai adalai adalai suka ba da shaida lam yudfa fihi ba kuma iya suka shaidar tasu
fa amma man lam tajib mashahadatu alayhi ko kuma amma wanda shi kuma wancan da wanda ya faɗa na wancan hukuncin ne amma wanda lam tatimma shahadatu alayhi shaida ba ta tsaya a kansa ba bi ma shaida alaihi wal wahidu wanda aka samu mutum ɗaya ne ibada shaida a kansa awal lafifu minan nasi ko wata jama'a ta mutane da ba wata ingantacciya amintacciya ba aw sabata qawluhu ko kuma zancensa ya tabbata shi da kansa lakin tumila zai iya ɗaukan wato harshen damu
ولم يكن صريحا ba a magana ce a fili balo-balo ba
وكذلك in taba على قول kana da kaule bi kabule taubati yace aka hukuncin yake in ya tuba a bisa maganar ta tafi akan ce ana karɓar tubansa to fa hadha yau an bulkatul to wannan ana kare masa kisa
wai tasallatu alaihi istihadul imami bikadar shugabatin sai a sallata masa istihadin shugaba shi shugaba kuma sai a bar masa kofa a nan ya ga me zai masa in zai tashi abin da zai masa bikadar shugabatin hali da gwargwadon shahara halinsa shi wanda ake tuhuma shin ya shahara da irin wayannan kato kwarorin ana yawan jin su yana yi ko ko wace shahadati alaihi ko kuma karfin shaida da aka yi a kansa wada'afiha ko kuma rauninta sama'i minhu ko kuma yawan jin yannan kalmomin suna fitowa daga bakinsa ko kuma surar halinsa tuhumata biddini wanda ake tuhumarsa a cikin addini ana tuhumarsa cewa addini bai dame shi ba kowace magana yana faɗa sallah ba damunsa ta yi ba azumi ba damunsa ya ba magana ya ki halai ya ki haram kurin a kan ta yake a kan wannan shi shugaba zai ci sahadi ga me zai masa
wannabar bi safahi wannabar ko ya shahara da wauta wal mujuna da rashin mutunci nabr yanzu yana larabci sosai eh amma yakan zo nabus ake ce nabus daga kalmar qur'ani ce la tanabasu bil alqabi nabus asalin ta kenan wato Allah wato allaqam amma nan suna zama shuhura ya shahara da wauta cewa wawa ne kurin ya zo komai kwato kwara yake yi ana ganin sa kamar ba mai hankali bane sosai yana da dan taba taban hankali
to faman kawuya amurhu wanda al'amarinsa ya yi ƙarfi a za ka hurin min shadidin da kali to sai ɗan ana masa hukuwa mai tsauri minan yi kifi sijini wato da tsaurara masa a kurkuku shattin filkoyodi da kuma tsaurara masa ɗauri a samu samaruruwa ila gayi lati iya wanta haɗakata ya zuwa gwargwadon abin da wato lafiyarsa da jikinsa zai iya karba ba za a yi wanda zai raunana shi har ya kasa komai ba mimma la yamna'ul qiyam zai darurati abin da ba zai hana shi yin abin da yake na larura ba ba zai hana shi shiga ban aiki ba ba zai hana shi cin abinci ba ba zai hana shi yin sallah ba ba zai hana shi kwanciya ba wannan tsaurin ya zama duk ba zai hana su wayannan ba wala yuqiduhu an salati ba kuma zai hana shi sallah ba ko ya bar shi sai dai sallah daga zaune to wa huwa hukumu kulli man wajaba alayhi al-qatl shine hukuncin wanda duk yasa ya kama to haka za a yi masa ba za a yi masa wa'ancan abubuwan da suka wuce gona da iri ba lakin wukifa an katlihi da ma'ana aujabu an tsaya ga barin kashe shi saboda wani abu wato wani wata manufa da aka samu aujabu ta jawo haka
وتربس به الإشكال لإشكال تربس به كما أكي مسا سورارو لإشكالين سودا ونركتي وآئكين كما دنگرما أسامو كمر وني wato da isha'ik shine kamar a samu wata katanga ko wani abu da ya kare a yi masa hukuncin wato dalili yake nufi ikita dahu amuru da al'amarinsa ya jawo wannan abu to dole a dan saurara
wa halatu shiddati fi nikalihi halin tsaurarawa a cikin masa ukubar taktalifu tana sabawa fi hasab ikilafi halihi gurgudan halin wanda za a yi hukumar ba iri da yake ka kokowa akwai wanda ake dubawa to ta shari'a auna take abu ba da ka ba
wa kadirawa a wulidu an malikin wal auza'iyu an na hariddatun fai za ta ba nikila yawa sai sai an wato alwalidu ya rawaito daga maliku da al'auza'i cewa an na harin da cewa ita radda ce fa'iza ta banu kila in ya tuba to sai a yi masa ukuba wani malikin utubiya ce da kuma an karɓar daga malik a cikin littafin utubiya wa kitabu muhammadin waya da kuma kitabin muhammadin min riwaya ta ashaba Za ba ta kitaba murtaddu idan mai radda ya tuba fala uqubata alayhi to wata uquba da za a yi masa
wa qala hu sununu sununu ne ya faɗi wannan magana wa abta abu abdullahi bin attabi abu abdullahi dan attabi ya bada fatawa fi man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallama cikin wanda ya zagi annabi mai tsira na mancin Allah ya batan shi wa shahida alaihi shahida wato masu shaida guda biyu suka bada shaida gaba guda biyu a kansa wajila ahaduhuma eh wato daya ya zama adali wal akharu laysa kadhalik mutumi ne suka bada shaida amma daya uddila an yadda adali ne ɗayan ko ba adali ba ne to da me a fita shi ne a fita bil adabi shi ne ta ta'alliki da a fita wanda ya zagi annabi alisa aka samu shaida guda biyu amma ɗaya adali ɗaya ba adali ba to sai ba da fata ya ce uddiba bil adabil muji watan kili da adaba to za a ladabtar da shi wanda zai ratsa jikinsa jikinsa zai gaya masa watanke da kuma saurarawa wasu jini da wili da kuma tsawon kurkuku mai tsawo hatta ta zahar tawbatu har yadda tubansa zai bayyana وقال قابسي في مثل هذا قابسي يا faɗa cikin kwatankwacin wannan ومن كان أساء أمره القتل wanda mafi wato wato iyakar al'amarinsa shine zai kai ga kashe shi za a yi to fa'aka aqiqul ashqala bilqatl ya sai wani abu mai karewa ya kare kuma ya kawo rikici a wajen kashe shi lam yanbagi an yi dilaka min sijini lam yanbagi al'amarin bai fito fili ba an yi dilaka min sijini wato ba za a kuma da shi da kurkuku ba wa yustaqalu sijnuhu sai kurkukun sai dar ya tsawo walau kana fihi min al-muddati ma asa an yi kima ko da ya samu wani lokacin da wato wato lokacin yayi masa tsawo gurgudan abin da za a iya da ya tsare shi
wai humalu alaihi min al-qaidi ma yudibu kuma za a sa masa mari gurgudan da zai iya dauka qala fi mislihi mimman ashkala amruhu ya faɗi kwatankwacinsa cikin wanda al'amarinsa ya kare kici.
To, shadda fi ƙiyo da shadda. Za a tsaurara masa cikin maruruwa shaddan tsaurarawa.
Wai da biyu kwanayi.
Fisiji ne kuma a tsaurara masa a cikin kurkuku.
Hatta yi na zara.
fi ma ya ji ba alaihi sai kuma a kalli me zai waje ba a kai masa wa qala fi mas'alatin ukhra mislaha ya kuma faɗa a cikin wata wata wata mas'alar kwatankwacin wannan wala turaqu dima la turaqu dima wala turaqu dima illa bil amri alwadih ba a zo da jini sai da al'amari wanda yake a fili wa fil adabi sune a haraka wasa a larabci wajen masu nahau da sarhu su biyu ne ka'idatu ta'awi da kenan da a haraka da asda to ta uku da aka samu ita ce ta kin jauharatul kamal tamil askari su ne a larabci nan ba muhallin sa bane wanda za a faɗi meye wannan haɗin tukunna ta mece ce to kwafin adabi sauki wato cikin ladabtarwa ta hanyar bolala wasu jini da kurkuku na kalin lissufaha wato hukuma ce ga wawaye to wayu a wayu a kabu kubatan shadidatan ya masa hukuma matsananciya to fa'amma in lam ya shahad alaihi siwa shahidaini amma idan ba wanda ya shaida a kansa sai wa'annan sai shaidu guda biyu wasu bata min adawati ma wato sai adawarsu da shi ta bayyana
au jarhati ma au jarhati ma ko kuma ta jirihinsu ma taɗaɗaha huma asɗaɗa huma anhu anhu wanda suka sarayar da ita shaidar a kansu wallan musamman nan mu wuce da sauri wato aka samu mutane ne suka ba da shaida a kansu ya faɗo wani abu shaidun nan adalai ne shi wanda aka ba da shaida a kansa sai suka asibiti min adawati hima sai tabbatar da gabarsu da shi cewa ya fahimci a cikin al'amarin rayuwar duniya da samu ko rashi ko asara ko lafiya ko rashinta ko tsautsayi to duk suna da burin wannan a kansa in ya faɗa to shi kenan ko kuma ya ce yana da wani suka a kan rayuwarsu cewa adalcinsu bai tsaya su yi masa wannan shaidar ba in an samu haka a tsada kuma an ya sarayar da shaidarsa a kansa sannan walam yusu ma zalika min gairi hima ba kuma samu waɗansu su ko mutum ɗaya wanda zai ba da wata shaidar da za ta ƙarfafe su
amruhu akhaffu to al'amarin sa zama da sauki sai su kudin hukumi anu domin faduwar hukunci a kansa
ka annahu lam yushhad alayhi ya zama kawai ba a bada shaida a kansa ba illa an yakuna mimman yaliqu bi zalika to kuma wata daban in ya zama dan uwan ɗaya aka san ɗabi'arsa haka take su suka ba da shaida ba a samu wani ba sai su to an ce za ta sare amma kuma aka san ɗabi'arsa ce to ya da saurari na aka ba
wai kuna shahida ne min ahalin tabriz kuma masu shaidar guda biyu suka zama yin ahalin tabriz wanda suka yi fice ne wanda ya ce bazza a ƙarano ya yi fice sa'anninsa duk fifi yawa ya fi su da wajen ilimi da fitowa da shuhura kowannen su wanda ya ba da shaida haka yake sannan dukkaninsu mutane sun yadda cewa ba sa shiga katsalanda ba sa kuma shiga harkar mutane ba kuma sa zagin mutane ba sa su kansu sai suka suka ba da shaida a kansa shi kuma ice bai yadda ba to duk da wannan shaidar su tana da ƙarfi so da shaidar al'umma ta yadda ba su da rashin adala shine ali tabriz sun fito fili sun zama shahararru kowane faga a karatu fazza a karatu fa a tsada kuma bi a dawatin sai sarayar da shaidarsa da cewa ai mugiyarsa ne fa huwa cewa shi wa in lam yanfuzil hukmu alaihi bi shahadati jama'a idan ba a zartar da hukunci a kansa da shaidarsu ba to fala ya dafa'u zannu sidqahuma eh to kuma zato da zai ce shi yana ganin kaza ko zaton mutane ba kuma zai gusar da gaskiyarsu ba
wal hakimu na fi tankirihi wajen istihadi to shi kuma mai mulki shi ya rage nasa in aka samu wannan to wajen yi masa hukuma to ya zama wadu al istihad shi zai istihadi a mazauninsa na mai mulki ga me ya kamata ya masa
wallahu waliyul irshadi to yawa yawa shi hakim din ko waliyul amrin yayi masa kyakkyawar addu'a wallahu waliyul irshad in ya sa gaskiya walla zai shiryar da shi yi hukuncin da zai zama yin foki sau'i samawatin haka Allah yake so alhamdulillah sai ya fara zama sarƙaƙiya sarƙaƙiya to mafi yawan sakaratun da ya fi kyau ya kawo su in ba so a mai abu kai wa mutane kenan don mutane su zauna lafiya shi ma zauna lafiya kenan ko mal
Assalamu alaikum warahmatullahi baya cikin karatun kenan na'am ko eh a to da mutum ai abinda ba ka so ai maka kake wa wani na'am shi ke na adalci kenan na'am bare kuwa shi sa wani malami yake cewa lisanaka la tazkur bi awratam ri'in wa kulluka awratin walin nasi alsun kar ka yarda da harshen wada al'aura wani kai da jikinka al'aura ne kuma kowane mutum yana da harshe irin naka to kaga in ka tsokano ka ne kai ma kowa sai ringa ɗebo laifuffuka yana ɗorawa amma ka ja bakin ka ya shiru ba ka sukan mutane su ma sai su rabu da kai eh ta rayuwa haka take sai ala gafata malam wannan goma karshe me mutum ya kamata ya mai da ka bari sai goben Allah ya kai mu to na'am Allah ya shine kake gaggawa da ga malam masallaci da to jama'a na'am na'am ka bari Allah ya kai mu gobe sai ku yi wannan sai a yi to sai Allah Allah Eh.
Allah ya saka da Allah Allah ya ya samu ji da kan arzikin magabata kaiwa na'am amin amin
Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ala ina tambaya dangane da karatun da muka yi yanzu wanda zai fita daga musulunci ya ƙara dawowa ya fita ya ƙara dawowa. To ga malam mai ahalar ya ce shi sharaɗin tuba karka kakka ƙara komawa. To kuma ga shi Na?
sharaɗin tuba kar mutum ya ƙara komawa akan abin da yake yi.
Ina zunubi ne na yau da gobe yake maka magana.
Na'am.
Wancan ai zunubin yau da gobe Na'am.
mutum ya sha giya ya koma.
Na'am.
ya yi ƙarya ya koma ya shirbe ya koma wani yake ci an ka tuba ko mutum ya tuba to ya zama tuba zarar gonu Na'am.
wancan fa da yake yau ba fa irin wannan ba ne wannan fa gagarumar magana ce ce da duk abin da kai caka wuce a kashe shi ma a kashe shi so da ka ba irin wancan ba yana da bambanci da wancan wancan da sauki abin da ya shafe shi ne kaɗan in ya ya bakin su ya shirbe ga ko to ya isa amma wannan ta fito har aka kafa shaidu a kansa ka shiga uku ai amma duk da haka musulunci ya kowa tunda annabi alƙarshi ya bada kofa magana ce da a kashe shi ba in ya dawo ya ce ya to sai a janye kisa in ya sake komawa sai a sake kar in ya ce ya tuba sai a sake karbarsa dan ba so ake fitar ga addinin ba so ake mutaci eh ina fata ka gane yau
Assalamu alaikum karmakalla a karatun yau alƙali ya koro fatawar sahabbai sai yake yin adafi da ya zo zai shiga tabi'ai sai ya yanke adabin sai ce wa bihi kala adabin sai ya ci gaba tare da cewa suna kusa da su amma ga usulubin da ya yi wani darasi ne a cikin wannan adalci ai sha magana sabayarwa na nauyinta daban tasa abar dogaro ce za a iya kafa hujja da su domin annaba alisa ya riga ya ba su wannan hukunci ya ba su wannan daraja alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajiz wanda yazo a bayan su magana su ba ta da nauyi irin tasu naka ba zai dauko wanda bai su kai hakarkarin su ba ya kai su hakarkari daya ba zai yi ba da shine adalci da ilimi da kuma cewa akwai nutsuwa eh alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi daga tawala wannan yana tambaya akan ramadan ce ya kwanta bacci da niyyar in an ga wata yana azumi in kuma ba a ga wata ba zai ci abinci kuma har cikin dare shi bai ji labarin ganin watan ba ya yi baccinsa sai da gari ya waye bai duba bai tambayi kowa bai ci abincinsa sannan da ya fito sai ya ga mutane da azumi ake ji ya zai yi ya koya ko bai ci abinci ba misaki zai bayan ya ci abincin da ya gani ana azumi dole ya rike bakinsa kuma azumi dama ko da bai ci komai ba wannan niyyar da yi da ita ta dare wannan babu rodoyi ba ta da wani amfani baya wa Allah falsafa ai ita sai yana da tabbas wata ya kama amma ya ce kawai ya batta a rataye wai in an ga wata shi ya tayi da azumi in ba a gani ba babu wannan ba ita da eh ba shi da azumi ruwan baki zai kur in ya so bayan sallah zai rama wannan ko ya ci abincin ko bai ci ba azumin da ya babu shi in kuma ya ƙi ji ya ci abincin to nan ta tabbata ga annabi alaihi salamu duk wanda ya ci abincin ramadan da gangan to siyamu hari ba zai karbe shi ba ya azumi kwana 360 cif ba zai daidai da wancan ɗayan ba ba zai karbe shi ba gurin allah magani kar mutum ya dai amin
Allah ya saka da alkhairi sai alga ta wani a wani karatu na baya na ji malam yana magana akan kalmomi na hausa da sukan jawo mutum ya yarda to gashi a karatu na ta cewa murtaddi murtaddi to za a tsokai a mana tsokaci akan kalmomi irin na hausa wanda sukan jawo mutum ya yarda
to wannan wata ila za ku ka abu kuma wata ila in kasa in wani ba a kai a haka karin magana ne da dama da hausa suke yi wani da kiyaye su ake da yawa kaga bahaushe yana kar magana ce kare da kudinsa sai ce sai ya sha la haula kaga wannan kalmar sai ta kai ga radda ba a wannan yunwa ba a yi miki la haula shi ma wannan duk suna cikin wanda bugunar mahuta ce da da ta iya faɗi cewa wannan kalmar radda ce irin su a ce zamani ne na annabi shahu kaga wannan shi ma kalma ce wacce take tarar da akwai su da yawa wanda hausa suke bai sai wani abin ya zo ne lokacin za ka dinga tuno su ko je na tuno waɗansu da dama yanzu ko sun wace wanda in ka tuna su sai jikin ka dinga rawa domin ka san haɗari ne a ciki kuma su ba sa lura da wannan eh yasa malamai suke ta rubutu suke ta jan hankalin mutane akan harshen nan dai ai hattara da shi ai hattara da shi eh ta Allah ce mai kyau Allah mana magani Allah kyau sai mu tantance mu harshe kyau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai sauka hudu
ne